بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربية في الأفق لتفاضل ما بينهم فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين
yana magana akan akan menene yake magana
da haddi ne na tafsirul iman
a ciki kuma yana bayanin tazarar da ke da kai ta imani tsakanin mutane ya yi magana da kan al'imanin mutlak wanda suna da wasu suna da suna kai martaba samun al'imanin mutlak wanda su ne a siddiqun yanan in aka ce akwai wanda suna da imanin mutlak kamar yadda Allah ya ce a wani minhum muktasib wa minhum sabiqun bil khairat yana akwai wanda suna da imani cikakke akwai wanda suna da imani mai rauni wanda suke da imani abin da cikakke su ma darajar su ba guda ba da nan daraja ɗin suna da yawa zai sa yake wai fassiru dalika yana fassara wannan wai waddihu yana fayyace shi ya hudde shi a fili ma tabbata fi sahihain abin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim an sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam annahu qal da yace inna ahlal jannati lalle an aljanna la yatara'auna ahlal ghuraf wanda suke cikin cikin aljanna la yatara'auna ahlal ghuraf fil janna suna tsinkayan wanda suke cikin abin ɗakunansu a can sama na aljanna mana wanda suke suke daraja wanda take kololosu kama tara auna kaukaba shaqiyya aw al-gharbiyya fil ufuq kamar yadda kuke tsinkayen tauraro wanda ke wanda ke can sama gabas ko yamma ma'ana lokacin abin da wajen hutowar rana da wajen faɗuwarta saboda a lokacin kana ganin ta nesa ta yi nisa da fiye da lokacin da take tsakiya kenan akwai tazara tsakanin mutane wasu suna ƙasa wasu suna can sama kenan wannan wanda yake ƙasan imanin shi ne bakin abin da darajar imanin shi ne a nan gobe wancan kuma wanda yake kamar inda kake tsinkayen rana ko wata lokacin da za ta wuce ko lokacin da ta za ta faɗi wannan shi ma daidai abin da matsayin imanin shi ya ce litafaduli ma bainahum wannan abin da ya sanya shi ne bambancin da ke da koyi na falala tsakaninsu kowa daidai gwargwadon imanin shi faƙalu ya rasulallah sai suka ce ya manzo Allah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum la yablughuha ghayruhum to wannan matsayin annabawa kaɗai ne kamar su suke samu wannan matsayin kadai la ya bulugu ha gairuhum ba wani wanda ba annabi ba wanda yake kaiwa wannan matsayin bala bala sai annabi yake haka ne wallazi nafsi biyadi yace ina rantsuwa da wanda rayuwata take hannun shi rijalun amanu billah wannan matsayin wasu mutane ne mazaje dan da aka ce mazaje ba ba ce ba mata ba mazaje na na hakika na aiki ba na wannan mujarrada abin da jinsi ba rijalun amanu billah wanda suka yi imani da Allah wa saddaqul mursalin suka gaskata mu'minai mun nan idan an kawo wannan imani da Allah da manzanni ya kumshi duka imani da sauran usul na imani da lafiya saboda idan mutum ya gaskata ya gaskata annabawa dole ya gaskata abin da suka zo da shi daga cikin abin da suka zo da shi duka wannan usul na na usul din na imani
قال رحمه الله وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسوله ولرسله ولرسله فقيامهم بهذه الأمور به تتحقق به تتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين eh, yace wa imanuhum billah imanin su da suke da Allah wa tasdiquhum lil mursalin da gaskata mursalai fi zahirihim a cikin zahirin su abin da ke a bayyane abin da suke faɗi da harsunan su eh, da kuma wanda yake bayyana a kan gaban su wa batinihim da kuma batinin su saboda idan eh, imani ya kasance a zahiri kadai ba tare da batin ba shine munafurci wannan shine abin mutum ta gariyar kahurci kahurci ma hi shi dama yace fi aqaidihim a cikin aqidunsu wanda shine usul usul din da suke tabbatattu a cikin zuciya wa akhlaqihim da halayyarsu da ɗabi'unsu wa amalihim da ayyukansu yana wannan duka yana shiga cikin mai cikin imani wa fi kamali ta'atun lillahi wa rasuli da kuma cikin kammaluwar ta'asu ga Allah da manzan shi saboda duka wannan yana cikin yana cikin imani daidai gwalgwadon imanin mutum daidai gwalgwadon da'a shiga Allah da manzo saboda da'a ga Allah da manzo shine yake yake ɗaukaka imanin mutum in kuma mutum ya ya rage ɗa'a imanin shi ya rage ake faƙiya muhim bi hadhihi al-umur tsayuwarsu da wa'annan al'amuran bihi ya tahaqqaqu imanin da shine imanin su yake tabbata tabbata billahi da Allah ya yiwa mutum ya ce ya yi imani da Allah ko yana son Allah amma abubuwan da Allah ya umarce shi da su duka bai yi sai gashi yana da imani yana son Allah masha Allah amma da duka abin da Allah ya umarni da shi bai yi abin da kuma Allah ya hana sai wanda bai so hasan ba da imani kuma bai son Allah wanda yake son Allah yana gabatar da abin da Allah yake so akan abin da shi yake so akan son ran shi yace wa tasdiquhum lil mursalin da gaskata manzanni gaskata manzanni ta hanyar yin da'a ga Allah maɗaukaki a bisa abin da suka zo da shi ba a san ranka ba a bisa yadda manzannin suka karanta kowa yadda annabin shi ya karanta ko manzan shi ya karanta kamar mu wanda aka turo mu manzo sallallahu alaihi wasallam karanta abin ga aikin mai kasance a bisa karantarwa shi ba a bisa san ran ba in aka ce san rai ne ma aslan addinin ba wanda zai iya shi inda kowa na da son shi yana abin da zai hada shine kitabu wa sunna a bisa fahimtar sahabbai wannan shi kadai ne zai sa al'amuran su kasance an yi zafi وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون
وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الله إيمان a cikin littafin shi da wannan imanin wanda ke am ya haɗi a shamil wanda ya tattaro komi wa ma yatba'uhu da abin da ke bin shi min al-infiyat na risinawa wal istislam da mi kauya wa athna ala man qama bihi Allah ya yabi wanda ya tsaya da wannan imani imani wanda yake ya tattaro duka abubuwan da ya kamata a yi imani da su saboda idan aka rasa guda daga cikinsu babu amfani mutum ya yarda da Allah da manzan shi da Allah da mala'iku da littattafai da komi a cikin littattafai ce shi injila ne da yarda da ita wannan babu ba da imani dole sai ya yi imani da wannan abubuwan a dunkule yace faƙala fi a'zami ayatul iman Allah ya ce a cikin mafi girman ayoyi na imani wanda suke magana kan imani wanda ya tattaro usul na abubuwan da ake yake wajibi mutum ya imani da su ya kulu Allah ce ku ce amanna mun yi imani billah da Allah mun yi imani da Allah mun yi imani da cewa akwai shi mun yi imani da cewa shi kaɗai yake a cikin halittar shi ko kuma cikin ayyukan shi kuma shi kaɗai yake a cikin cancantar bauta shi kaɗai yake kuma a cikin sunayen shi da sifofin shi kuma unzila ilaina da mun yi imani kuma da abin da aka saukar gare mu shine mi qur'ani kuma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar ga annabi ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaq da ishaq wa yaqub da yaqub wal asbab da jikoki wa ma utiya musa wa isa da abin da aka ba musa shine at-taura at-taura wa isa da isa abin da aka ba shine mi al-injila al-injil yana wannan duka muna imani da su amma mun san da cewa wadda ke littattafan da ke hannun waɗanda suke wanda suke da'awar bin musa da isa ba littattafai ba ne waɗanda suke kamar yadda aka saukar wa isa da musa littattafai ne wanda suka da abubuwa a ciki ba mamaki ka samu sauran bulbudin wani wani abu na magana Allah shi yasa mutum baya inkarin shi ce duka gabaki daya babu magana Allah a ciki amma an san da cewa an caccanza an ƙara an rage ya ce wa ma'utiyar nabiyu na min rabbihim mun yi imani da dukkan abin da aka ba annabawa min rabbihim wanda ya zo musu daga wajen ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ban ma bambantawa tsakanin ban ma bambanta tsakanin wayannan annabawan ma'ana ban ma fifita wani a cikin a wannan cikin annabawa akan wani amma nan ta bangaren imani ka ce ka yi imani da wannan wani annabi ɗari kan ɗari amma wani imanin imanin ba bai kai haka nan ba duka kana imani da su amma wannan bai ci karo ba da waccan ayat da Allah ya ce tilkar rusul wadanda ba ba ala ba can wajen farala ne nan kuma wajen imani wajen falala annabi alaihi salatu wasalam duka ya su falala sannan bayan shi ulul azm sauran ulul azm ya so sannan mursalai sannan annabawa amma wajen imani duk kamar yadda kai imani da annabi annabin musallallahu alaihi wasallam haka za ka imani da sauran annabawa ga baki daya wanda ka sani kai imani da su da sunan su wanda baka sani ba kai imani da su a dunkule dukkan annabawan da Allah ya turo wa nahnu lahu muslimun mu kuma masu miƙa wuya ne gare shi shi Allah yana masu aikata abin da ya umarni da shi daga cikin abin da ya umarni da shi imani imani da waɗannan ababen imanin da kuma da'a ga Allah da manzon shi yake fa amara Allah ibadahu bil iman jami'i hadhihi al-usul al-adima sai Allah sai ya umarni da imani da dukkan wa'annan asalin wa'anda suke manya-manya wal iman ashamil bi kulli kitab da imani wanda ya kumshi duka dukkan eh, littafi anzalahu Allah wanda Allah ya sabkar wa bi kulli rasulin arsalahu Allah da dukkan manzo wanda Allah madaukaki ya eh, ya turo wa bil ikhlas wal istislam da kuma ikhlasi wal istislam da miƙa wuya wal inqiyad da miƙa wuya dai lahu wahdahu ga Allah shi shi kaɗai bi qawlihi wa nahnu lahu muslimun yayin da yace Allah madaukaki yace wa nahnu lahu muslimun mu masu miƙa wuya ne gare shi kenan sai abin da ya umarce mu abin da yace mu yi za mu aikata abin da yace mu bari za mu nisance shi
كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من, من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فأخبر أن الرسول يأتي كما أثنى على المؤمنين إيه، فأخبر أها نعم فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء بل آمنوا بهم جميعا وبما أو- وبما أوتوه من عند الله وأنهم وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ب- ببعض حقوق الإيمان وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وب- وما ضيعوه منها كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين yanzu yace kama asna ala mu'minin kamar yadda kuma Allah ya yabi mu'minai fi akhir sura a ƙarshen eh, sura surat eh, al-baqara bil qiyam bi dalika yayin da ya bada labarin cewa sun mu'minai sun tsaya da abin da ya umarce su can ta eh, na farko aya ta farko umarni ne Mm.
Allah ta yi ku yi ku yi imani da Allah kuma unzila ilayna wa unzila har zuwa ƙarshe Mm.
nan kuma Allah yana ba da labari ne yana yabo da mummune cewa sun aikata wannan wannan abu- abubuwa waɗanda Allah ya umar- ya umarce su da su yi imani da su Mm.
yanan dukkan wanda bai bai yi imani da waɗannan abubuwan ba shi bai a cikin bai a cikin su tunda Allah ta yi amana rasulu bima unzila ilai manzo ya yi imani da abin da aka saukar a gare shi min rabbihi daga ubangiji wal mu'minun da mu'minai su ma sun yi imani kenan duk wanda bai yi imani ba shi bai a cikin mu'minai نعم tunda Allah ya bada labarin cewa mu'minai sun yi imani Mm.
wanda bai eh, bai yi imani ba ya shiga cikinsu ya ce kullum dukkansu amana billahi duk manzan har muminan dukkan sun imani da Allah wa mala'ikati sun yi imani da mala'iku wa kutubihi da da tattafan shi wanda ya saukar ga mursalai wa rusulihi da mursalan wanda aka saukarwa da tattafan sai la nufarriqu baina ahadin min rusuli ban ma bambanta bamban- bambantawa tsakanin wayannan manzanni wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji kuma mun yi da'a mun ji abinda manzanni suka zo da shi ji na eh, mai amfani mun yi da'a ghufranaka muna neman gafararka gafararka akan mi akan tafsir Mm.
game da eh, hukuku na imani kamar yadda ya bayani haƙƙi na imani shine mi shine ka kai imani da dukkan abin da aka ce kai imani shi usul da yiwa mutum ya wannan eh, ya kasa ya ce bai imani da guda ba don imanin gaba ɗaya zai zo wannan zai zo amma wasu ayyuka na ɗa'a duk yanda ɗan adam ya kai in ba annabi bane ba manzo sallallahu alaihi wasallam yace kullu bani adam khata to wannan kurakuran da da kasa wanda ake samu shi ya sanya nan Allah yake abin ya bada labarin mu'minai me suke wufranaka suna neman Allah ya gafarta musu a bisa wannan kasawa rabbana wa ilaikal masir kuma makoma tana tana zuwa gare yace fa akhbara sai ba da labari annar rasul shi Allah madauki annar rasul cewa manzo wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi minal mu'minin na mu'minu daga mu'minai amin sun yi imani bi hadhihi al-usul sun yi imani da wannan asullan wanne ne asullan
na al'imanu billahi iman billah bil mala'ika wa kutub wa bil rusul
al'iman bil yawm al-akhir yawm al-akhir
al'iman bil qadar ina zai ina yake anan
yana cikin shi ma na imani da manzanni eh yana cikin imani da manzanni saboda manzanni sun ba da labarin imani da kaddara eh. ko kuma a wasu abin da cikin wasu ayoyin da suka zo inna kullu shay'in khalaqnahu khalaqnahu bi bi qadar yace bi hadhihi al-usul wa lam yufarriqu bayna ahadin min al-anbiya ba su bambanta ba tsakanin wani daga cikin annabawa ma'ana a wa alaikum salam game da imanin su da da wannan annabawan ba a wajen eh, falala ba ce bal amanu bihim jami'an bal sun yi imani da su gabaki ɗayan su wanda ma mutum bai sani ba ya imani da shi a dunkule kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce akwai wanda ba a- ba mishi ba a gaya mishi kissoshin su ba na'am Eh. ya ya tabbata cikin hadisi cewa su nawa ne annaba
dubu
ha dubu dubu
da da dari dubu da dubu ɗari da ishirin da uku na'am mursalai ha
dari uku
da goma sha uku ɗari uku da goma sha uku dari uku da annabawa dubu ɗari da ishirin da hudu yana yana gwada cewa annaba suna da yawa Eh, kamar yadda annabi ya ce kanat banu isra- kanat banu isra'il tasusumul anbiya kullama halaka nabiyyun bu'itha nabi Eh, duk lokacin da wani annabi ya mutu sai wani ya zo a lokaci guda ma kana samun hira da annabi guda annaba da yawa Eh. Huh? Du- eh, rusul 313 shekul islam yana da wani littafi mai kyau a c- a wannan baba annubuwat eh, mujalladi biyu yace bal amin amanu bihi jami'an wa bima utuhu da sun yi imani kuma da abin da aka ba wannan annabawa shine littattafan da aka sabko musu min indillah daga wajen Allah madaukaki wa annahum iltazamu ta'atallah kuma sun yi iltizamin da'a ta Allah iltizami ma'ana mutum ya ya lazamci da'a ta Allah fa qalu sai suka ce sami'na wa ata'na mun ji sannan kuma mun yi da'a wa talabu min rabbihim an yuhaqqiqa lahum dhalik sannan kuma suka roƙi Allah saboda imanin nan baya tabbatuwa in ba da taimakon Allah ba shi yasa annabi ne yake cewa ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dini idan dole sai mutum ya nemi taimakon Allah in babu taimakon Allah mutum halaka zai Eh, kenan dole sai ya nemi taimakon Allah a bisa shi yasa ko da yaushe cikin sallah mutum yake roƙo Allah ihdinas siratal mustaqim وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم لهم ذلك يتبتر مسل سكروا الله كما وبنجيهم سوء أكن يتبتر مسل da hakan din da imanin wannan da kuma ji da da'a da Allah madauki wa an ya afuwa an tafsirihim kuma ya afuwa game da kasawarsu bi ba'd huququl iman game da wasu haƙƙoƙi na imani saboda haƙƙi na imani menene haƙƙin imani shine kai imani da dukkan abin da aka ce kai imani eh nan mutum ba da ba da uzuri eh kuma mutum ya imani da ko kuma ya aikata dukkan abin da aka umarce shi da shi nan kaga ba mutum da yanda yake sai ya kasa no? sannan kuma ya nisanci dukkan dukkan abin da aka hane shi kenan wajen aikata umarni da barin abin da aka hannu mutum na ana samun ana samun kasawa kenan wannan gibin sai a cike shi da mi da istighfari da tuba yasa suka ce ghufranaka rabbana wa ilaikal wa ilaikal masir yace wa anna marji al khalaiqi kullihim wa masirahum ila Allah da kuma cewa makoma da dukkan ababen halitta da baki ɗayan wa masirahum da masir da shine makoma marji'in ila Allah dukkan su zuwa ga Allah ne kowa kowa zai koma ga Allah babu wanda wanda zai ki tafiya kowa kan hanya yake yujazihim bima qamu bihi min huquqil iman zai sakauta musu akan abin da sai ka aikata na haƙƙi na imani wa ma bayya'uhu minha da kuma abin da suka tozartar wanda ba su aikata ba nan ya shafi umarni da hannu an ce ya yi abu kaza bai yi ba ko kuma an ce ka yi abu kaza ya yi yana wannan duka sai allah maɗaukaki ya ya musu sakamako a kai kama kala ta'ala an atba'il anbiya kamar yadda Allah madaukaki ya ce game da mabiya annabawa Isa wa ghairihi annabi Isa da wani shi annahum qalu cewa sun ce rabbana amanna suka ce ya ubangiji mu mun yi imani bima anzalt mun yi imani da abin da ka sabkar wattaba'na rasul kuma mun bi manzo faktumna ma shahidin ka sanya mu cikin waɗanda suke masu masu shaida
فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل إذا ذكر فآمنوا نعم.
بقلوبهم sai su imani da zukatansu Eh, saboda asalin imani shi cikin zu- zuciya yake mana suka kudurci waltazamu bi qulub eh, bi qulubihim kuma suka yi iltizami da zukatansu iltizami da abin da na aiki wanda ayyuka wanda suke na imani wanda ya shahi mutum ya aikata umarni ya nisanci hannu wani kadu suka risina bi jawarihihim da gabansu gabansu suna aikata abin da aka umarce su kuma suna nisanta abin da aka hane su wasu alallaha an yaktubahum ma shahidin sun suka roki Allah Allah ya sanya suna cikin waɗanda suke masu shaida lahu bit tauhid wanda suke shaida mishi bit tauhid da tauhidi wa an yuhaqqiqa lahum al-qiyam bihi qawlan wa amalan wa i'tiqadan kuma ya ya taima- ya tab- ya taimaka musu akan tabbatar da shi wannan tauhidin qawlan a baki a halshe akan halshe wa amalan da kuma aiki na gabbai ya tauhidi zai kasance a- akan aiki na gabbai akan halshe dai mun- abin da- abu ne wanda yake bayyana akan aiki na gabbai ya tauhidi zai tabbata a
أي
eh dat- dace da sunna a eh eh yi da wala
malam ha abin gabbai suna kwatanta abinda annabi ya ce a yi na amalu na jaware to shi ke nuna kamar tauhidin ma ya ya zo
eh wannan shi am- amma akwai abin da kaidin da yake da muhimmanci amma yanzu misali mutum ga yana sallah da ikhlasi da wannan wannan ayyukan duka yana yin su da ikhlasi kuma a bisa sunna yanda sunna ta karantar eh amma kuma yana da wasu ayyukan ayyukan wanda can misali yana ya ma wani gunki sujada dole kenan sai yayi a wannan me yake da suna tahliya shi yasa Allah ce wa man yakfur bit tagut dole sai ya abun ga la ilaha illallah ta kunshi abubuwa guda biyu nafi ko isbat kenan abubuwa waɗanda suke na roshe ayyukan da ke roshe tauhidin su ne abu na farko wanda mutum zai kawo eh abu na biyu sa'annan abun da ke tabbatar da ayyuka na tauhidi sallah azumi da sauransu wa Allah shi kadai da haka ne mutum zai tabbatar da tauhidi a aikace eh wa atikadan da kuma kuduri a cikin zuciya mutum ya tabbatar da cewa eh tauhidi ne ya tabbatar da shi a cikin a cikin zuciyar shi mun kino mu ya sawa awa nan mun kino mu kusa 30 32 muna iya ci gaba mu نعم
mu da wannan ayatin نعم aha وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فو- نعم فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في أقائلهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله معتمدون في أمورهم كلها عليه ومفوضون أمورهم إليه وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها ويقيمونها ظاهرا وباطنا ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور ورفعة الدرجات عند ربهم والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
kace wa qala ta'ala Allah kuma yana madaukaki yana cewa innamal mu'minuna kace kadai wanda ke mu'minai sune alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wanda suke da imani cikakke sune wanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su su tsorata su hurgita وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا kuma idan aka karanta musu ayoyin Allah nan wasu wasu ayoyi ake nufi ayoyin Allah iri nawa ne ha? ha? ha? akwai? aha ayat kauniya mu'jizat akwai kuma ayat wanda matluwa wanda sifa ne na Allah wancan halittu ne mu'jiza kamar yanzu sanda annabi Musa abin halitta ce amma wannan al'ayatul matluwa su sifa ce ta Allah saboda magana shi to nan Allah ya ce wa idza tuliyat alaihim ayat idan aka karanta musu ayoyin ayoyin da suke na matluwa na'am aka karanta musu qur'ani ko kuma zamanin annabi Musa aka karanta musu at-taura mutanen annabi Isa aka karanta musu injil ke zadatun imana sai wayannan ayoyin su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su kadai suke tawakkali tawakkali ya halitta mutum ya yi shiga ga wani
bai halatta ba.
ha?
bai halatta
babu nauyi wanda wanda ya halitta
na tawakkali amma yanzu isti'ana istihana ana yi da- da abin halitta ko na'am
me shuruɗin shi
ya kasance shi yana da rai ha? yana da rai
yana nan yana nan yana da iko.
yana da iko akan abu to tawakkali fa
ba ba a yi isti'aza ana yi da ana yi ana yi kamar yadda ya gabata na'am ana yin isti'aza Mm.
da da da wani wani abin halitta Na'am.
akan abin da Allah ya bashi na'am eh kamar yadda ya gabata Na'am.
hadisai da wanda sun gabata akan wannan na'am
misali daga cikin hadisai wa yake kiran da hadisan da mun dau hadisi Mm. akwai an eh, hadisi na Aisha na Aisha
da ta- take a'uzu billahi a'uzu a'uzu yana neman sarin annabi ga a'udhu bi rasulillah a'uzu bi rasulillah min an yal'anani rasulullah na'am eh kenan wannan yana to tawakkali fa min an yal'anani rasulullah eh tawakkali fa ne Ba- da dabatin shi
tawakkali ba a yi sai ga Allah eh tawakkali shi ga Allah kadai yake shi yasa Allah yake wa ala Allah fatawakkalu Mm.
in kuntum mu'minin sai aka gabatar da Mm.
ala Allah Mm.
jar wal majrur na'am wannan saboda yufid al hasb Mm.
eh yake wa ala rabbihim yatawakkalun kenan ga ubangijin su kadai suke dogara eh menene tawakkali hakikanin tawakkali
Eh, akwai eh, sukunun hmm?
sukunun bila tirab
uh wa tirabun bila sukun إيه. سكون
bila tirab آه.
واضطراب.
واضطراب بلا سكون na'am إيه. إيه. حقيقة نيشي دي آه، شينك متن يا أبن دا يدو سبب كنا أبن يتي وانا سكون Mm.
آه، Mm. sukunul qalb kenan آه، سكون نا- نا أبن دا Mm.
آه، اضطراب Mm.
كهركو اضطراب Mm.
منين اضطراب mutum ya motsa آه، متن يا موسى Mm.
الأخذ بالأسباب na'am da annabi yake lau tawakkalun ala Allah haqqa tawakkulihi Mm.
la razaqakum kama yarzuqu at-tayr Mm.
taghdu khimasan wa taruhu ta'udu bi tayr shi tsuntsun nan ba zama yayi ba Na'am.
kenan kai ma tawakkali na hakika shine ka dau asbab Eh, ba ka kwanta ba shi in safiya ta huta yake amma kuma sai ya kasance kuma sukunun bil ittirab bayan Mm.
ka dau asbab sai zuciyarka ta kwanta Mm.
saboda me yasa saboda ka do- ta dogara ga Mm.
mahalicci na'am kenan babu sauran damuwa yanda tsuntsun ya zo ɗaki gidan shi barci yake ko kuma kwana yake yana tunanin gobe barci yake eh sai in sahiya ta yi sa'an ya sake ya sake kuma shiga cikin ittirab eh sukunun eh su- sukun na qalb bila ittirab واضطراب بلا سكون كو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب yace alladina daga tuwayen da a cikin sifofin su yi kaimuna sala kenan kaga yana daga cikin sifofin imani tsaye da sallah tsaye da sallah bal ita ce aiki na farko wanda wanda aka sifanta shi da aiki na farko wanda aka sifanta shi da shi wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abinda Allah ce daga abinda muka arzitar da su suna ciyarwa suna hudda zakka da kuma wannan ciyarwa wadda take ba ba ta tilas ba Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune mu'minai wanda suke na haƙiƙa sune mu'minai kenan masu imanin mutlaq ko mutlaqul iman daga masu imanin mutlaq eh lahum darajatun inda rabbihim wannan suna da darajoji a wajen ubangijin su wa maghfiratun da gafara wa rizqun karim da arziki wanda yake babba na karamci Allah ce rizqun karim Allahul al-aliyul azim shi yace rizqu ne wanda yake arziki ne wanda yake babba kenan babba ne na hakika abinda Allah ya sifanta da cewa babba ne babba ne yake fa wasafa Allahul mu'minina bi hadhihi sifat sai Allah ya sifanta mu'minai da waɗannan sifofi wanda sifofi sifofin da suka zo cikin ayat alladina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذكر أن تكن سكوفون سنة المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وأن سككم شيء سيوا دا أصل نا الدين دا دا رسنش أصل لا سنة أصول نا إيمان إيمان دا الله دا ملائكة دا لتتوي دا أبو بوندا مكسني فروع سنة أيكتا صلى أزمي دا أبو بوندا da aka umarci mutum da shi wa zahirihi wa batinihi wanda suke a bayyane da wanda suke a ɓoye akwai abubuwan da a ɓoye suke kamar ayyukan zuciya tawakkali wa san da cewa na mai tawakkali ne aiki ne na zuciya tana wa a zahiri mutawakkil ne amma hakika ne shi ba mutawakkil ba ne fa innahu wasafahum bil iman Allah ya sifanta su da imani bihi da shi imanin zaharat athar wanda alamomin suka bayyana bi a fa'irin a cikin aqidar abin da suka kudurci wa aqwalihim a cikin maganganun su wa a'malihim da ayyukan su zahira wanda wanda ke bayyane wal batina da wanda ke a boye yasa kenan ka in mutum ya ce a imani a cikin zuciya amma kuma gaban shi abin da suke aikata ba na gari wani ba wannan imani yana yana buƙatar a kai shi likita imanin ba da lafiya likitar da za a kai shi likitar ƙur'ani da sunna ba ba likitar da muka sani ba ta ce wa annahu ma a thubutul iman yawa kuma tare da tabbatuwar imani fi qulubihim a cikin zukatansu yazdadu imanu kaga imanin ayan mitaddid ta tabbatar da imani yana karuwa na idatul zadatun iman yana Allah ya tabbatar da cewa imanin sai yana karuwa lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah kullama tuliyat alaihim ayatullah duk lokacin da aka karanta musu ayoyin Allah wa yazdadu khawfuhum kuma tsoron sai yana karuwa wa wajaluhum alwajal shine tsoro wanda yake babba tsoron wanda yake babba wanda yake tare da sanin abinda mutum yake tsoro kullama zikrullah duk lokacin da aka ambata Allah wa hum fi qulubihim su kuma a cikin zukatansu wa sirrihim da cikin abin da ke cikin zukatansu wanda ke koye mutawakkiluna ala Allah masu tawakkali ne ga Allah wa mu'tamiduna fi umurihim kulliha alai kuma masu dogaro ne a cikin al'amuran su gabaki daya akan Allah da Allah kadai suke suka dogara wa mufawwiduna umurahum ilayhi kuma suna miƙa al'amuransu ga Allah madaukaki wa hum ma a dalika yuqimuna as-salah tare da haka ba su ce ba kawai imani a cikin zuciya yake ma dalika yuqimuna as-salah suna tsaye da sallah fardaha wa naflaha farilla daga cikin sallah da kuma nafila yuqimunaha zahiran wa batinan suna tsaye da al- eh, sallan nan a zahiri wa batinan ya za su yi sallah a batinan a zahiri dai mun sani ah? ya za su yi sallah a batinan eh khushu'i da niyya eh niyyar sallah yanzu dan mutum ya zo yana ta sujada ruku'u shi wani abu yake ni ba dan saboda Allah yake ba wannan ba bai yi sallah a baku ne ba amma wanda ya sallah da ikhlasi wa Allah madaukaki shi ya sallah a a baku ne wa yutuna zakka kuma suna ba da zakka wa yunfiquna nafaqatil wajiba wal mustahabba kuma suna ciyar da ciyarwa wadda ke wajibi kamar ciyar da ah, iyalai ciyar da iyali wal mustahabba wadda ke mustahabba ba da ba wani sadaka haka duka suna yi wa man kana ala hadal wasu yace wanda ya kasance akan wannan sifar falam yubti min alkhairi matlaban wanda bai bar wata hanya ta alkhairi ba bai bar wata hanya wadda ya kamata a nema ta alkhairi ba wala min sharri maharaban ko kuma wata hanya ta sharri wadda ya kamata a guje ta illa face ya guje ta wani hada kala dan haka Allah madaukaki ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan wanda ke da wa'annan sifofin su ne mu'minai na hakika ba wanda kawai da bakin shi ya ce shi mu'mini ne ba amma wa'annan abubuwan da ka babu su alladhina yastahiquna hadha alwasfa ala alhaqiqa wanda suka cancanci wannan sifar wata sifa المؤمنون حقا كنا المؤمنون الإيمان المطلق على الحقيقة بس حقيقة ويحققون القيام به كما سنة تبتد سيوال دشي إيمان سنة سامد دشي ظاهرا أبيني وباطنا دا أقلي ثم ذكر ثوابهم الجزيل ما الله ودي يا بعد العبار سي بعد العبار وأنبتي ثوابهم لا دنس الجزيل ونديك من يوى المغفرة wadda ita ce gafara almutadammina li zawali kulli shar wa mahdhur wadda ta kumshi kawar da dukkan wani abin da ke sharri ne da abin da ba so wa rif'ata darajati inda rabbihim da kuma ɗaukaka daraja a wajen mahalittunsu wa rizqal karim da arziki wanda yake na karamci المتضمنة من النعم wanda ya kumshi ni'imomi ma la ainun ra'at ni'imomin da wannan ido ba ta taba gani ba wala udhunun sami'at wanda kunne bai taba jin labarin ta ba wala khatara ala qalbi bashar kuma bai taba wannan fadawa a cikin zuciyar mutum ba zuciyar wani abin halitta ba babu wanda kamar lissafin mutum ma bai taba kaiwa bai taba kaiwa nan ba ina ga lokacin ya akwai tambaya game da Alaikum salam. كم كم ايه ايه eh haka haka yana shiga abun amma duk da ke shi wani gamin su suna istimalin shi a kan manuwa mara kyau eh kamar yanzu mutum baya da lahiya a ce Allah ma ya ce tashi in tayar kenan ko wajen bokaye da wasu eh ka tashi tsaye eh eh amma wannan ma wannan yana ɗaukar ma'anan mai kyau ma kuma da ayoyi na ƙur'ani wanda suke tabbatar da shi huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi Allah bai ta ku abun ba ku tahi a cikin sasannin ta ku nemi arziki yace kuma fa idza qudiyat as-salah fantashiru fil ard wabtawu min fadlillah bai ce ba kawai ku zo ku zamna cikin masallaci ba ku eh, ku mai da kanku miskinai eh, eh, ku ce Allah zai arzitar da ku A'a, an gama ya sallar juma'a Allah ya ce ku ku watsu cikin ƙasa ku nemi arzikin wajilat ma'ana tsoro wanda yake abin da ya kai mutuka suna tsoro na Allah tsoro wanda yake mai girma wanda kuma yake tare da sanin abin da kake yin tsoron saboda tsoron yau in ya abin da game da Allah maɗaukaki tsoro irin nasu abin da wanda eh, wasu suke yi. wannan sai hudda mutum daga hayyacin shi sai haukace eh, mahaukaci a riga eh. amma tsoro wanda yake munzabit wanda na mutum ya san Allah ya san girman shi kamar yadda mala'iku hadisi ya gabata wanda lokacin da ake ba ake ba da umarni Allah ake ba da umarni mala'iku su ma suke saboda me yasa saboda sanin shi eh, duk wanda kaga yana saban shi bai san shi bane ba kamar yadda ibnu abbas ya ce duk wanda ya saba wa Allah akan jahilci ne ma'ana bai ja- ya jahilci ya jahilci Allah in ya san Allah hakika bai iya da iya saban shi saboda ya san da cewa mai ƙarfi ne kuma kamun shi mai tsanani ne wa huwa al-aliyul azim kenan shi wajal tsoro ne wanda ke tare da sana abin da kake kake jin tsoro ka san da cewa mai rahama ne kuma mai abin da shadidul iqab ne ba tsoro bane kawai na wanda babu raja a cikin shi ويدعوننا خوفا وطمعا سنة هذا tsoro da daraja